أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وصدادا يا رب العالمين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar ci game da darasinmu na tafsirin Alkurani mai girma a wannan masallaci mai tara albarka. A yau muna ranar Asabar, ranar Subdu, 18 ga watan Ramadan shekara 1447 Hijiriya wanda shine bakwai ga watan uku watan Mars 2026 miladiya Isahat muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gamakatar da faɗan gaskiya da aiki da shi Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga fadawa cikin kuskure idan mun fada cikin kuskure Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirazan mu gaba daya idan ban manta ba har ilau muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratul hadid wanda a darasin da ya gabata jiya mun ga daraja wato da matsayi da kambamawa da ɗaukakawa na masu yawan sadaka maza da mata an gane ko kuma masu yi bawa Allah ramce ramce kyaukyawa ramce wanda babu riya a cikin shi babu dan a ce inna ma nutaimukum bar dai suna badawa ne inna ma nutaimukum liwaji illahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura suna badawa ne dan neman yarda Allah ba sa neman wani sakamako ba sa neman a gode musu ba sa neman sakamako ga wanda suka ba ba sa neman a gode musu Allah ya yabe su wayannan bayan Allah suka ba Allah ramce ramce kyawawa Allah subhanahu wataala ya ce zai lullumka musu ninkin ba ninkin an gane ko sannan sai ya ba su lada mai girma ajiya ba mu ka hadisin na ba annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wato idan mutum yayi aiki na kirki idan kai aiki guda na kirki Allah subhanahu wataala yana nunnumka aikin nan zuwa ninki goma an kai aiki guda ɗaya sai a baka ladan aikin nan guda goma Allah zai ci gaba da nunka shi ila saba'ina ila saba'umiyati daifa Allah zai lullumka wannan aikin har zuwa so 170 an gane ko 700 afwan 70 ila 700 da'afa zuwa 700 ila adafin kasira zuwa lumki lumki da yawa wanda bai da iyaka sai Allah subhanahu wataala kada ya san ya san wannan iyakar da zai lumka an gane ko to wannan kenan kenan shine in ka ba Allah Allah ramce ramce kyaukyawa lamce mai kyau Allah zai lullunka shi ka ba da milfra a baka 600 mil example 600 mil kwantar milfran ya kake ganin ta ila adafin kasira ana iya baka 6 miliyon set set set aje miliyar na lada an gane ko Allah subhanahu wataala ya ce walahu ajrun karim na gare shi lada lada mai karamci sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da fade ya ce kaga waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin shi wannan su ne ake ce masu siddiƙai an gane ko siddiƙai su ne suke da daraja wanda darajar daga ta annabawa sai su su suke biyowa bayan daraja annabawa wa shuhada su kuma shahidai suna da falala a wurin wa inda rabbihim wa nuruhum suna da ladan su wurin ubangijin su cikakke ba tare da an rage shi ba wa nuruhum tare da hasken su cikakke su shahidai kenan kaga as-siddiqin su ne muka ce bayan annabawa suke sannan shahidai kamar su abubakar na siddiq kaga siddiq ne ga kuma me ake ce mashi ummu na ummul mu'minin siddiqa bintu siddiq aisha kaga to su suna da daraja bayan daraja annabawa su kuma shahidai suna biyo bayan su wa shuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladhina kafaru wa'inda ko suka kafirce suna su wa'innan su ne ƴan wutar jahim shine muka ce a jiya wa'innan a wannan ayoyi guda biyu Allah subhanahu wataala ya raba mutane kashi uku ne an zano sirfi da mutane gida hudu kai guda hudu wanda kowane an faɗe darajar shi na farko su ne masu yawan sadaka maza da mata masu yawan ba da sadaka suna ba Allah ramce an gane ko Allah subhanahu wataala ya yabe su ya jinjina musu ya kamba ma musu sirfi na biyu su ne menene siddiqai an gane ko wanda su ne suka yi imani da Allah imani babu kokonto a cikin shi suka yi imani da manzannin shi gaba daya wanda ba sa barin koda wato abin da yake mustahabbi ne sai sun aikata ba sa sakaki da abin da koda makruhi ne suna gudun shi su ne siddiƙai shi kuma shahidai wanda suka samu mutuwar shahada su ne silfi na uku silfi na hudu su ne kafirai fa ulaika ashabul jahim su ne ɗan wutar jahim wannan su ne asnaf na jiya a cikin wannan ayoyi da Allah subhanahu wataala ya ba mu bayani kansu sannan Allah subhanahu wataala yake faɗa mana cewa ka sani da ita rayuwar duniyar nan da kake ganin ta ba komi bane ba sai wasanni ne innamal hayatud dunya la'ibun wasanni ne wala da sharholiya wata fakhurun da fariya alfahari tsakaninku wata khasirun fil amwali wal aulad da ni nuna fifiko a cikin mi eh wato dukiya da diya ana neman dukiya ne don gudun mi don gudun wulakancin duniya muka ce muna tsoron wulakancin duniya to kuma mun nemi gudun wulakancin lahira ka gani ai akwai matsala kenan na'am yace ma menene inda rabbihim lahum ajr yace eh wata kasurun fil amwali wal aulad sai Allah ya bada misali kamar sal gaisin kamar misali mamakon ruwa ne da ya zubo shine sai ka gani yana burge manoma in tsiran shi ya bullo an gane ko in ya tsurbullo yana burge manoma shikenan sai ya bushe ya zama wani fatsi-fatsi an gane ko musfarran yayin rawaya-rawaya an gane ko sun mai kunu hutama sannan sai ya kasance menene wato diddiga wa fil akhirati a lahira kuma zaka samu menene azaba mai radadi da gafara wurin Allah ko kuma ka samu gafara wurin Allah da yarda shi Allah ya ce ba komai bane rayuwar duniya sai dai wani jin dadi mai rudarwa anan shine idan kai aikin kirki zaka samu me gafara da yarda Allah idan ka bude kuma lahiran nan zaka samu azaba mai radadi dukiyan nan da ka samu ko jin dadin duniya ba komai bane ba wani dan lokaci ne ya wuce ko Allah ya amshe dukiyar daga hannun shi ko kuma mi ko kuma ya mi ya kashe ka sai a bar magada su more a watan sanal ahibbatu ba'da ashirin wa qad sirna izaman balayati masoya da suke nuna masoya ne kai sai su mance ka bayan kwana goma ko wata goma ko sati goma wani bi awa goma ma sun mance sun fara tunanin kaza din kawa zai ci gadan kaza wuri na wuri kaza wa zai ci gadan shi kaya kaza wa zai ci gadan shi Allah mana gafara an gane ko can kuma yace wa yakhlu ba'lu irsuka biturafi dukiyar da ka tara yake halam yake harak ko ta ya ka tara ta mijin matarka shi zai ci gadanka gadanka da kadin komande shi zai ci gadan shi inda kake kwanci nan zai kwanta ya ci dukiyar ka lahiya lau shine yace kenan wato in kuma baka yi aiki kirki ba azabun shadidun in kuma kayi aiki na kirki maghfiratun min Allah wa ridwana Allah subhanahu wataala sai ya ci dai gaba da ce mana a darasin jiya da muka gani sabiqu ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaugawa rigai rigai rigai rigai zuwa neman wata irin gafara ta ubangijinku da wata irin aljanna fadin ta fadin sammai da kasai ne wanda an yi tanadin ta ne ga wa'anda suka yi imani da Allah da manzanninsa wannan falala ce falala ce mai girma falala ce ta Allah yana bada ta ga wanda ya ga dama Allah shine ma'abocin falala falala mai girma kenan kaga Allah subhanahu wataala ya neme mu da mu yi gaugawa zuwa duk wani aikin alkhairi wannan sune daga dangane da ayoyin da muka gani jiya Allah subhanahu wataala mana muwafaka sai yau insha Allah zan mu tashi aya ta 22 insha Allah mi Allah ya ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير saboda me لكي لا تعسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور suwane ne su الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد Allah subhanahu wataala yake faɗa mana a wannan ayoyin yace babu wani abu da zai same ku na musiba an gane ko a saman ƙasa ko kuma a cikin kukaran kawunan ku illa fi kitabe saboda wannan abin sai ya samu a cikin littafin lauhin mahfuz min qabla an na- min min qabla an nabraha tun kama a kage halitta ma gaba daya inna zalika ala Allah yasir lalle wannan abu ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wataala saboda mi Allah ya haka yace dan kar ku ji dan kar ku ji bakin ciki cikin akan abin da ya same ku an gane ko kar ku ji bakin ciki alama fata kun ko ga akan abin da ya kubuce muku be- ba ku same shi ba wala tufrihu kar kuma ku yi farin ciki bima atakum na daga abin da abin da ya same ku ko abin da ya ba ku Allah subhanahu wataala ya ba ku wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah subhanahu wataala baya son duk wani mai takama mai yawan fariya mai alfahari Allah bai san shi an gane ko Allah ya ce allabi ne bukhaluna kaga waɗannan su ne waɗanda mutanen nan muhtalin fahur ɗin nan su ne waɗanda suke yi rowa kuma suke umartar mutane da su yi rowa suna hana mutane su ciyar sai ya ce mai wanda wanda kuma ne ne in wa man yatawalla fa inna allaha huwal ghaniyyul hamid wanda kuma ya juya baya to ka sani Allah subhanahu wataala huwal ghaniyyu shi ma abocin wadata ne alhamid ma abocin yabo wannan ayoyin ka gani wannan aqida ce tsantsar tauhidi ma asabakum min musibatin insha Allah subhanahu wataala yace duk wata musiba da kaga ta same ka duk wata musiba da ta same ka an gane ko fil ardi a cikin ƙasa ne musibar da ta same ka na daga cikin ƙasa ko wani hori ko wata asara gobara tashin hankali kikikaka ya ni shiga an gane ko wala fi anfusikum ko kuma a kawunanku rishin lahiya mace-mace wannan nabdu wanda kun bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfus wal anfus wa thamarat wa bashir sabirin duk wa'annan abin in suka same ku ko tashin hankali a kasa baka nutsuwar kai a can a kulla ma sharri can a ma kaza can an toshe ka matsayinka an yi kasa da kai an amshe ma matsayi amma menene kowace irin musiba da ka shiga cikinta a cikin ƙasa ne ta zowa ko a kai karan kanka an gane ko Allah subhanahu wata'ala ya ce ka sani cewa wannan musibai tana nan rubuce a cikin littafin Allah lauhin mahfuz tana can rubuta a saman allon kudura ka san allon kudura lauhin mahfuz wani allo ne wanda yake na kudura ne wanda duk abin da zai faru yana can rubuce an gane ko Allah subhanahu ta'ala tun kamin ya yi halitta gaba ɗaya kan ya halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin dubu hamsin sankalt mil'am an gane ko dubu hamsin sankalt mil'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma alƙalami ya rubuta komi duk abin da zai faru a duniya alƙalami sai da ya rubuta an gane ko daidai da motsin hannunka da za kai yana can rubuce motsa hannunka a lokaci kaza dukulkula da za kai ka daga hannunka ka daga kanka ka zamna ka yi kaza ka yi kaza tun kan a yi sammai da kasai da shekara dubu hamsin yana can rubuta cikin lauhin mahfuzi an gane ko ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin yana can rubuce sai Allah ya ce min qab min qabli an nabraha tun kama Allah ya kage halitta duk da wasu tafsir suna cewa tun kama ayi musiba an rubuta shi amma tafsiri shine tun kama a kage wata halitta aka rubuta aka ce ma alƙalami kamun shekara dubu hamsin sankant mil'an Allah ya ce ma alƙalami ya rubuta alƙalami ya ce mi zan rubuta ya rab ya ce ka rubuta duk abin da zai faru a duniya ko menene ko menene alƙalami ya hau aiki saboda inna ma amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu fayakun kun fayakun Allah subhanahu wataala da ya bukaci abu sai ya ce ka kasance sai ya kasance to alƙalami ma sai aka mai ta kun fayakun rubuta duk abin da zai faru duka duniya an gane ko shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi yake ce ma cikin wasiyyar shi wa'alam anna ma asabaka lam yakun li yukhtiuka ka sani cewa duk abin da ya same ka a duniya bai kasance ba zai kuskure maka an gane ko bai kasance ba zai kuskure maka misali muna nan zamna ana karatun nan sai wani ya ce bari ya tashi ya huta ya je bakin gudura ana zamna ha ba a yi da karatu zamna a yi da karatu ha ana rike shi kawai ya huta ya je gudura sai a kaɗe shi sai a yi likita da shi da mun je ganin shi wani cewa zai sai da muka ce ka zamna eh ba haka bane sai da muka ce ka zamna da ka zamna da bai da baka yi ba da ba kai accident ba ha ƙarya ne ko ya zamna sai an yi accident din nan in mutuwa ce aina ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke sai mutuwa ta riske ku ko da kun kasance kuna cikin me ake ce mashi manya manyan imebul masu tsawon nan mutuwa sai ta hau ta iske ku ko mutum da yake kashe mutum annabi da ya ce da sabarar katul da matal maktul da mai haƙurin da wanda ya kashe shi annabi ya ce da wanda ya kashe shi ya yi mine ne da ya yi haƙuri da wanda za a kashe ya wannan kawai da ya mutu lokacin nan saboda musiba an riga an ɗora mutuwar shi ce zai ta faru to an ɗora kawai kai zaka kasance mashi sababi mun fahimta ko akan wannan duk abin da ya same ka ka sa a ranka cewa na musiba duk abin da ya same ka ba wani bai janyo kasa akwai wanda suke ganin cewa dan wane aka yi wane kasa abdullahi bin ubay bin salul rasul munafiqai shugaban munafukai gaba daya kasan wai menene ya ƙara adawa shi ta marahuci da makka da annabi muhammad da musulunci ana shirye-shiryen za a bashi sarkin madina gaba daya ka gane za a bashi sarautar madina iko sai annabi ya yi hijira akwai wani wanda ya isa ya zama sarki saman rasulullah babu sai 'yan madina duk suka yi ma'annabu umi mu baya suka yarda dama akwai wanda sun fara mutum baya kuma sauran duk baya annabi ya turo musa'ab sai madina ta zama mi ƙarƙashin sulta na annabi shi ne babban adawar shi kenan shi a ran shi in ba don wannan ya zo ba da yanzu shi sarki ne sai yake jin shi kuma a sarki kaya ne sai yake mai adawa ai zai sami irin wannan sai cikin ma'aikata wallahi an tashi ba wani matsayi kawai sai aka gani bari a bawa ne kuna cikin buwata ɗaya fa kuna cikin buwata ɗaya za a bawa na matsayi kawai sai aka ga wani ya yi cancanta sai ka gani kawai wannan ya zama makarfan kaha sai ka fara mai hasada bakin ciki bukulu keta ta kai ka har sai ka mashi sihiri wallahi wannan sai an kai ka kashe shi kisa malam saboda duniya ka je ka mai sihiri a kashe shi saboda duniya to daman wannan matsayin tunfil azal bai zaman to ba zai same ka Allah ya riga ya rubuta ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin haka Allah ya kaddara zai afku kai ka isa ka canza shi Allah ya ce ga yanda yake sanya abu kai ka isa ka canza shi in Allah ya hana maka matsayi ko ya hana ma wani abu ko ya sauya ma wata kadara dan ya san an baka ita ga yanda ta kasance ba ta yi kyau ba bakin ciki na mi bacin rai na mi kuttu na mi wannan Allah yana fara mana ne don mu yi afizan zuciyarmu kowa ya afizan kyar ɗin shi ya ji sanyi a zuciyar shi an gane ko ka duba in kuɗi ne baka samu ba sai ka dinga wane ya ma kaza wane ya tauye ma a'a ba haka bane ba wai in neman kuɗi ne wannan kan a hayi uwarka da ubanka yake neman kuɗi kuma yana nan ya kasa gagarar gidan shi ba haka bane ba haka Allah ya rubuta mashi kai kuma da Allah ya baka an gane ko sharaftawa ce shine ka sani cewa rubuce yake tun fil azal haka Allah ya rubuta ba dubara ka bace ba wayan ka bane in kai e shafan wani abu ba wayan ka bane ba dubara ka bane ba ilimi bane in kuma so za kai kai irin na karuna ya ce inna ma utituhu ala ilmin indi daman ilimi na ne da kaza ya sa na samu ni daman na iya gwani ne kaji da iska Allah mana gafara Allah tsare mu yace min qabli min qabli an nabra'aha tun kamun ayi halitta da sankant mil'am aka rubuta duka abin da zai faru inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a wurin Allah abu ne très simple très facile a wurin Allah an gane ko Allah la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da ya gagare shi a ban kasa ko a sama tsarin shi ne haka ya ga dama ya tsara kayan shi an gane ko ka'ida ce Allah ya dora maka dan ka sani saboda mi Allah ya ce sai Allah ya ce mi na'am لكي لا تعسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ka gani ko yace ka'ida ce yace likai la ta'asau me yasa aka hada maka wannan kai mumuni kai imani kasancewa da abin da ya samu yana na a rubuce wai ka san inda zaka gane yana na a rubuce kana son ka gane inda zaka gane yana na a rubuce yanzu misali darasin da muka yi jiya darasi wanda muka yi shi a yayin filman shi ko to sai ka je ka dinga kallon shi a filman shi da aka yi ka isa ka sauya wani abu a darasin ka isa ka sauya wata magana da muka yi ko tuntuɓan harshe ko wani action ya ne yake kallon shi za ka yi kawai siwar ɗin shi za ka yi yadda aka yi shi mun gane to duniyan nan da muka zo kawai film ce aka sa siwar ne kawai muke ka isa ka sauya abin da ba a sanya shi ba a rubuta shi ba wanda aka ya rubuta Allah mana gafara daidai da motsa hannunka muka ce daidai da motsa hannu da za kai yar kaza yana can a rubuci daidai da menene kyalkan suwa kyafta ido da za kai shine action mai sauki ko to yana na a rubuci an sa sai ka yi ta to bare manya manya abubuwa Allah ya ce mun haɗa muku wannan ne likai la ta asau alama fatakum dan kar ku yi bakin ciki na daga abin da ya kubuce maku ka so ka samu abu ba samu ba ka san akwai bakin ciki to sai ka maida al'amarin ga Allah Allah haka yayi din qabla an nabraha kana son ka sa ka rasa eh innahu man yattaqi wa yasbir kaga duk wanda ya ji tsoron Allah yayi hakuri to Allah zai maye mashi abin gurbin nan Allah uladan nan naka ba zai wulakantar da shi bai tozartar da kai zai mai ma gurbin shi zai baka abin da ya yi shi haka ya tsara rayuwar duk abin da ya kubuce ma shine ma akta aka lam yakum li yusibuka abin da ya kuskure ma bai kasance ba daman zai same ka wa ma asabakum lam yakum li yakhta'ukum na'am duk abin da ya same ka bai kasance ba zai kuskure ma haka Allah ya kaddara kai baka isa ka canza shi ba kai baka isa ba ka canza shi malamai suka ce aka ce menene addu'a tana canza mi kaddara to addu'a da aka ce zata canza kaddara dama an rubuta yi addu'a ta canza kaddaran nan mun fahimta an rubuta yi addu'an nan a kaddara an rubuta kaza zai same ka tun fil azal kuma an rubuta cewa zaka yi addu'a kazan nan ta canza wannan ba san ko mun gane ba a kaddara a rubuce yake wanda zai je ya accident ya kwatsan kwatsan ya mutu an gane ko sai kuma aka rubuta a kaddara shi zai yi ta'adda Allah raba shi da sha- da sharrin mi ƙarhi to kuma wannan addu'a yayi ta ta zamanto mashi menene maganin kaddara duka yana ta rubuci min qablu an nabraha in ka san da wannan to baka bakin ciki wallahi kawai da abu ya kubuce ma sai ka ce qaddarallahu ma sha'a fa'ala abinda Allah ya kaddara haka ya so kuma ya azartar da shi haka ne mumuni- mumuni ka sa a ranka kawai haka ne qaddarallahu ma sha'a sai Allah ya baka ladan hakurin nan sai ya cika ma ladan kayi hakuri sai ka je lahira sai ka isko tiritili na lada ce ya rabbi annali ya haza ce hakurin da kai ne Allahu akbar Allah samu yi hakuri likai la ta asau alama fatakum wala tuf wala tuf wala tafrahu bima atakum kuma kar ku yi menene fariya ku yi alfahari da abin da ya baku ka ce inna ma utituhu ala ilmin indi yani suka ce mai la tafrah inna Allah la yuhibbul farhi Allah bai san masu fariya masu alfahari ka duba ka ga yanzu fariyar nawa miki wallahi rayuwar mu yanzu fariyar ta yi yawa fariyar ta yi yawa da gasa da gasa da jiji da kai da ganin cewa ni kwaboro na kai san tara menene san a tattara a yi fariya ya muku yawa alhakumut takafu hatta zurtumul maqabir har sai kun ziyarci kaburbura Allah ya ce mi kalla saufa ta'lamu da sannu wallahi za ku sani kai Allah ya ce ma za ka sani kai ka san za ka sani ne wallahi kai yanzu ku haɗu walillahi masala ala ku haɗu da komisar da polis ya ce za ka sani ya kake gani a inda hali kamar garin wallahi ya ashe ya sanya ka cikin sulluru Allah mana gafara ya ce mi la tafrah inna Allah la yuhibbul Allah bai san masu fariya kar kai fariya shine ne Allah ya ce la yuhibbu kullu muhtalin fakhur Allah bai san duk wani mai takama tamaka fakhur mai alfahari mai fariya kaga ana tahiya wata irin tahiya ta jiji da kai ta izza ana ganin kowa kan kowa ba gashi kowa ba kowa bane sai kai kai awa banza a banza Allah mana gafara Luqman al-Hakim yake ce ma dan shi waqsud fi mashika waqdud min sautik inna ankara al-aswat la sautul hamir yake ce ma dan nan nashi ka sissita ka daidaita a cikin tahiyarka tahiya ma koya ta ake koya ta ake eh mana wani in kaga tahiyar nashi Allahu musta'an kanka yi tahiya ga kadan batsal batsal batsal kuma kaka yi tahiya kai ƙaburu kana ganin me ake ce mashi kaman a ce ya ne ka ce tausayin ƙasa kake ko kuma ka Allah mana gafara ka daidaita a tahiyarka tahiya na'am wa ibadun rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna bayan Allah masu tahiya a tsanaci a ban ƙasa tahiyar ka ka koyi tahiya irin ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan yana tahiya sallallahu alaihi wasallam tahiyar shi da ƙarfi ƙarfi yake yadda ba solo fiyo bane yana tahiya na shan jiki a da ƙarfi ƙarfi yake shin ta kuma bata kai ba menene ƙaboro yana taka ƙasa da safsafka ba gaugawa ba ba lantar ba amma yayi yawa yayi tahiya akan kamar gaugawa tahiya ta maza sak sak sak haka an gane ko in zai juyo yana juyowa gaba ɗayan shi rasulullah bai haka zai juya kai bai juya kai wani wani kawai wane ya kira shi sai ya shuyo gaba ɗayan shi ya fuskance ka dukan shi an gane ko tahiya ma koya ta aji kal ka zo kana kwaboro kana alfahari Allah baya san duk wani mai tamaka mai mi mai fariya mai alfahari wannan masu tamaka da fariya da alfahari Allah bai san su sun ka samu mutum da wannan halin zaka same shi da rowa kuma zaka same shi da rowa wa udanat al-anfus shuh ruwa ita shi ya samu kace wato eh, ibada ta dukiya wahala gare ta ash-shaytanu ya'idukumul faqr shedan yana muku tanadi tattali alƙawari rowa an kuka bada talaucewa za ku yi alladhina yabkhaluna Allah ya ce الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد alladhina yabkhaluna kaga wannan wanda suke yin rowa wa ya'muruna an-nasa bil bukhl kuma suke umurtan mutane da yin rowa kaga sun zama shedanu ka san shi aikin banza kullun dan banza ne ma abokin banza yake da zai yi aikin banza eh kullun kullun in kana wani lalata sai ka dinga nema abokin tahiya me yasa shedan shedan lokacin da Allah subhanahu wataala ya kore shi daga rahama aka ce menene sai sai ya ce menene qala rabbi fa anzurni ila yawmi yub'athun qala fa innaka minal ila yawmil waqtin da ya tabbatar an shinkirtar da shi an tsine mai me yace fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in yace na rantse da buwayenka shedan ya san girman Allah dan iska kuma ya rantse kuma yana cikin aikin shi ya ce sai na yi mi sai na batar da su gaba ɗayansu illa ibadaka min humul mukhlasin sai ka wanda daga cikinsu kai ka tsabtace su ka tace su ka duba wa shaidan sai ya nemi abokan tahiya ولآمرنهم ولي wala atiyannahum wa min khalfihim wa ana imanihim wa ana shama'ilihim wala tajidan wala tajidu aktharuhum shakirin yace da sannu zan zo musu ta gaban su ta bayan su ta damayen su ta hagun su da kyal zaka samu da yawa daga cikin su sun kasance ba masu godiya za su dinga godewa shedan yayi alkawari to shine zaka gani shayatinul ins wal jin suna mai juna wahayi zuwa wahayi suna taimaka ma juna yanzu anan shedan ba shi bane ya idkul faqar to nan kaga sai aka ce alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil buhl kuma wai bayan suna yin ruwa fa ruwa mugun abuci kuma sai suke mi suke umurtan mutane suke ziga mutane suke tara mutane da ayi ruwa su ba su tsaya akan zunubin su ba su kadai a sai sun nemi abukan tahiya kaga mugun aqida mugun sharri muguwar matsala Allah subhanahu wataala bai son ruwa an gane ko shine ai Allah subhanahu wataala yake turo mala'ika a kowane wuni Allahumma ati mumsikan Allahumma ati mumfikan khalafa wa ati mumsikan talafa duk wani mai ciyarwa a maye mashi a rama mashi ka bada a maida ma ka bada a lullum kama ka bada a lullum kama mai rikewa a bar shi da kayan shi a bar shi da kayan shi ai zai cinye kayan shi a sa mai asara nawa ce gare ka misali kana da shika ɗari sai ka rike ta ka ƙi badawa to ai kai ka bukata ka cinye ta ko to in ta cinye ba wata wadda ta shigo saboda kai ka ƙi badawa to amma da zaka bada sai a sanyo wasu to kai baka tsaya ba na kai kadai sai da kuma ka nemi wani ka umarce shi da a ci gaba da ruwa wa yahmiluna awzarahum a kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladina yudulluna bi ghairi ilm ala sa'a ma yazrun ayan nan haka take ko kun yi shiru ne da shi to Allah mana gafara suna ɗaukan laihin su da laihin wanda suke batarwa ba tare da ilimi ba tir da wannan abubuwan da suke ɗauka ranar tashi kiyama kai ka zo kayi ruwa ka kwashi laihinka ka umurci wani ya yi ruwa sai a baka kamashe shi kai kamashu kai Allah wadar wannan kamashu sun sashi aikin zini in kai in wani ka sashi aikin zunubi kuma wani yayi ya doka kuma kai ma ka ƙara samun kamashu ka duba ka gani wa ya'muruna nasa bil buhul suke umurnin mutane da su yi ruwa ka gani sai Allah ya ce wa man yatawalla duk wanda ya juya baya Allah yana neman ku ba da ramce Allah yana neman ku taimaka kun juya baya to duk wanda ya juya baya ka faɗa mashi menene cewa Allah subhanahu wata'ala shi ganiyun ne mawadaci ne hamidi ne shayabo ne abun godiya Al- Allah mawadaci ne mawadaci ne dukiyar ta wace ce ta Allah ce wani tsari ne Allah ya sa don ya sanya maka lada sai ya ce daga dukiyar da ya baka ka bada jarabtawa ce ya jarabta ka ya gani in ka bi jarabawa ka ci jarabawa kuma sai ya ƙara maka lada akan wannan kaga ai son ka ne ma Allah yake soyayya ce Allah subhanahu wata'ala ya nuna ma ya baka abu ya ce ka bada ya ƙara ma kuma ya baka lada in ya ga dama ya zai sai ya hana maka
ko ba wanda ya sai ba ba wanda ya isa ya ce mai dammi ba wanda ya isa ya ce mai dammi kasan Allah shi ne bai tsoron wala ya khafu uqbaha bai tsoron abin da zai je ya biyo baya an gane ko bai tsoron kamunga bai tsoron bi zai je ya biyo baya kai yanzu dai duk abin da kai kana kana jiran kamunga Kana Allah jira ko ka je ka ko- kishi ko wani aje a maka yanzu ana zaman lahiya a alaran mai mare da ai sai ya saurari ni zai biyo baya ko in rama ko in daure shi eh eh ko kuma in rama ko a kai shi mai kilabu a daure shi yana dai shira sai ya ji shat shat sai ya ji sai shi ne a ya daure shi sai ya jira hukunci ni zai biyo baya amma Allah wala ya khafu uqbaha shine misalin da muka bada shi zai kashe ma uba ka tashi kai sallah a ƙarshen ta kenan ya sa ka asara ya sanya gobara gidanka cikin kuddurar shi ka tashi kai sallah da kayan jikinka na jikinka kadai ka zo ka yi arwalla ka ce Allah na gode Allah ina neman min fadlika sai Allah ki ga wala ya khafu uqbaha bi tsoron mi zai je ya biyo baya shine in ya ga dama sai ya hana muku dukiyar duka to sai ya baka sai ya ce karamta mashi kuma in karamta mashi zai lullum kama ya rama ma ya biya ka kuma ya baka lada to in ka kiya kuma in ka juya baya to ka sani Allah shi mawadaci ne khairun lahum bal huwa sharrun lahum karka yi tunanin cewa wannan wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su falalashi suna yin ruwa karka yi tunanin cewa huwa khairun lahum kakka yi tunanin alkhairi ne ba Allah ya baka min fadlihi ba ya ce ka bada ka ki badawa ka dunkule ka sha lukudi ka zama kabdo kankamo kai kawai ka rike kankankam bal huwa sharrullah wannan sharri ne gare su Allah ya yi karhin shi huwal ghaniyul hamid shayabo abun godiya wanda duk yaban da zaka mashi in ka ce ka san shi alhamdul yabo ne da godiya da tsoro da jinjinawa da kambamawa Allah kenan an gane ko sai Allah ya ci لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa hakikan mun aiko manzanni mun aiko manzanni da ayoyi bayyanannu an gane ko muka kuma saukar da littafi da littafi da ma'auni a tare da su manzannin nan ka gane ko don mutane su tsayar da adalci muka kuma saukar da bakin karfe wanda a tare da shi akwai menene tsananin karfi ba sun shadidun wa manafi'ul linnas da kuma amfanuwa ga mutane amfani ga mutane don kuma Allah ya bayyanar da wanda wanda yake taimakonsa da manzan shi wa ras- wa rusuluhu da manzannin shi bil ghaibi a boye lalle Allah Allah mai ƙarfi ne mabuwayi wannan aye Allah subhanahu wataala ya ce laqad anzalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum ma'ahumul kitab lalle Allah subhanahu wataala ya ce lalle mu mu muka sabko muka aiko manzanninmu da ayoyi bayyanannu mu muka aiko manzanninmu da hujjoji bayyanannu wa anzalna ma'ahumul kitab daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wataala yake aiko manzannin shi kaga bai kowane manzo Allah subhanahu wataala yana lura sai ya aiko shi da wata aya wadda ayan nan ita ce wadda mutane za a nuna masu cewa wannan manzo ne ya fi karhin su daga Allah yake misali musalla wasallai daga cikin annabawa annabi Musa alaihi salam lokacin shi me ke tashe sihiri sai ka zama babban dan sihiri kake kasancewa kana da falar a lokacin shi baka gani ba da suka zo suka ce a inna lana la'ajaran in kunna nahnu ghalibuna fir'auna me yace na'am wa innakum idhan lamina al-muqarrab ai makusanta ne ku za a matso ku za a ƙara sha kudo ku an gane ko zai ku zaman to makusantan fada kaga kenan menene eh matsayin su ya karu saboda sun iya sayri da Allah subhanahu wataala ya tashi aiko da annabi Musa sai aiko shi da mi sanda sanda sai sun tada sihirinsu kala ma'idukum yawmu zina ranar sallah wa an yushara nasu duha aka tada daji kasurgumin daji mace sai fa alqaw hibalahum wa isihum yukhayyalu ilayhim min sihrihim annaha tas'a kawai sai kaga mace sai ne kawai in sun wurgo igiya igiya za a nado a wurgo a wurgo ɗan sanduna isi isi ɗan karamar sanda a wurgo ta zama macijiya ta yi menene lokacin da aka yi haka annabi Musa sai da ya tsorata sun tada mai daji fa auje safi nafsihi khifatan Musa sai ya ji tsoro a ran shi Allah ya ce mai la tafaf innaka antal a'la kai ne sama da su wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u ko talaqafu ma sana'u ka wasaki abin da ke hannunka talaqafu ma sana'u sai ta dinga hade abin da suka yi anan Musa ya yadda sandan nan tashi sarar zulum zulum zulum ta cinye macizan ya ɗauke ta kawai ta koma sanda aka ce a cikinsu babban nasu da aka waɗa mai bai gani da kyau ya ce ku duba mini sandar ta yi ciki in ta ɗan kumbura in washe cikin daga nan su zubo a ruɗa shi sabon sihiri ka gane wai in ta ɗan kumbura ta ɗan yi ciki kenan suna ciki naɗewa ne shi ma ya yi kenan shi ma duba ce ya masu ba sai ko mun gane ba in sandar ta kumbura ta yi ciki kenan duba ce ya yi kenan igiyoyin nasu ne suka maida ta yi ciki ya naɗe suka koma cikinta ku duba in ta yi ciki in wasa cikin daga nan suka ce ba ta yi ciki ba ya ce kai ba sai ba ne mai imani kalu aman na fi rabbil alami rabbi musa wa haru da ma aka ce ba ta yi ciki ba tana nan sanda ce sample yadda aka doka ya ce ina mun yi imani kaga an turo shi da me sanda wadum ya daka ila jana'ika takhruju baydaa min ghairi su'in haske yake fitowa ayatan ukhra kaga sai suke ganin tsahi ne wanda yayi karhin nasu suke ganin menene suke gani annabi isa alaihi salam lokacin shi muke da kai likitanci likitanci ne sosai an gane ko likitanci sai aka kawo shi wa ubrul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah kuturu kuturu wanda hannun ya bushe sai ya taba shi ya tsotsi su meke makahon da aka aiwa babu ido ya shahe shi ya meke matacce yana kwance tashi duk likitan duniya ba wanda ya taba da matacce ko babu to ka gani shi kuma sai aka zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'ummar lokacin fusaha larabci a yi balaga a yi zance tsara zance kalam yake tasiri sai aka turo masu ƙur'ani duk iya zancensu aka yi masu aka masalansan da fi suka kasa kawo irin shi sun iya zance kasuwa ke da kwai kasuwa ake zuwa ta bashe kolin zance kasuwa ce wai kasuwa an haɗu mi za a yi ba sai da kaya ba a baje kolin zance ka yi waƙa ka baza koli ka baza waƙa ka baza waƙa wani ya yi rasa ta ta'aziyya wani ya yi mada ta mi yabo bege yabo wani ya yi menene da ake ce mashi wasaf ya yi description ya yi menene wani ya yi gazal wani ya yi gazal fahish shi gazal shine ka zo ka yi mi ka yabi mahabubatika budurwarka masoyiyarka kamata yabo yabo yabo yabo ta ziga ta an gane ko yace wa yawma aqartu lil azara matiyati fa ya ajaban min kuri hal mutahammali fa zala al azara yartamina bi shahmiha bi lahmiha wa shahmin ka huddabil dibaqs al mufaddali kaji su suna ta zubawa suna ta zubawa sai aka turo masu da qur'ani an gane ko aka turo masu da qur'ani aka yi defiyansu suka kasa duniyar mu yanzu menene ke tashi technology wani malami na tawaji yana cewa da za a turo annabi yanzu da technician za a turo to ai annabin mu Muhammad shi ma technician ne ka duba Qur'anin ka gani wace technology ce babu a Qur'ani Allah subhanahu wataala da yace ma was-sama'i dhatil buruj ta ya aka samu hanyoyi sarari inda za a wurga satellite sa menene ba dan an san tana da buruj din ba dan saboda kohohinta hanyoyinta duk wasu technology laitechnician sai sun ida bincikensu sun ida sai ka ji an ce laisastronome da sun zo sai a ce masu kaza ai gashi mun sani an ce wani ya taba cewa watan nan dai yana bincike aka ce ya gano ya gano cewa wata ya taba tsagewa wai a binciken shi aka gano cewa wata ya taba tsagewa ya shiga ya hau duniyar wata ya ce watan nan ya taba tsagewa a tarihi ya zo yana conference yana haɗi wani ɗalibin shi musulmi ya ce yau mu yau muka sani yace iqtarabat as-sa'a iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun kiri-kiri suka ga watan ya tsage dai ya hada bayan dutse dai ya haka wata ya tsage shi wai a binciken shi ne ya gano ya ta tsagewa yo kai ka hizo annabi mu zama technician abadan kamun google maps ka san google maps kana aiki da google maps kamun shi rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi bada misalin ya ake ce mashi inda shaidan ya kawo kotun shi triangle da pyramid daga masallacin shi direction da ya dinga nuna da hannun shi ya ce a can a ina ya ɗora shaidan shaidan ya yi kaza da aka zo aka ɗora maps tar haccan direction ɗin da ya dinga nuna a haccan duk technique da zaka nuna annabinmu ya yi ta kawai ƙaruwa ne buɗewa ne take an gane ko sai dai ta ƙara budewa kwanaki ma na ga wannan dr ahmad gumi ya dinga hudu wasu abubuwa wanda ya dinga liyansu da ƙur'ani allah mana gafara ƙur'anin nan namu ba teknik ba in mi zaka hudu zuwa gaba ƙur'anin nan sai ka same shi insha allah da allah ya daidaita shi daidai da wancan zamanin sai ya yi daidai da zamani na ƙarshe wallahi sai ka same shi sai ka samu trust ɗin shi an gane ko dole sai ka samu trust din shi abubuwa da yawa abubuwa da yawa da zaka gani na ilimin zamani sai ka samu trust din sa a Qur'ani shine har yanzu bamu yi da kewaye sanin Qur'anin nan ba an gane ko Allah mana gafara yace mana hakikan mun aiko maku manzanni da ayoyi bayyananu to kashi kadan daga cikin ayoyin nan bayyananu kadan daga ciki wa anzalna ma'ahumul kitab kowane manzo sai a turo shi da littahin shi littahi shi ne mi shari'ar da za su yi aiki da ita dusturo constitution likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa daga cikin ku an sanya mai shari'a shi da manhajin shi na rayuwa da zai sifir ya kama rayuwar shi an gane ko walau sha Allah walau sha Allah da ja'alakum ummatan wahida ko da Allah ya ga dama da ya sanya ku al'umma ce guda daya amma Allah sai ya sanya muku mi shir'a kowa shari'a wannan daban shari'a wannan daban kaga manzo da an turo shi a turo shi da constitution sabon dustur sabon littafi in yayi mi in ya mutu bayan shekaru ana iya turo wasu annabawa sai su zama masu wa'azi masu aiki da littafin wancan manzon shine Allah ya ce duk manzo mun turo su da ayoyi bayyanannu tare da su sai muke aiko littafi an gane ko wal mizan an gane ko da ma'auni liyaqumun nasu bil qist liyaqumun nasu bil qist dan mutane su tsaida adalci su tsaida gaskiya an gane ko Allah subhanahu wataala ya sa a tsaida adalci da gaskiya a ban kasa in adalci da gaskiya suka faku to akwai matsala a duniya an gane ko abinda ke rike da duniyar na adalci da gaskiya lokacin da za adalci da gaskiya zai kare zai kasance da malmalin mutane ne to fata zursa kiyama ta zo liyuman nasu bil qist dan mutane su tsaida adalci da gaskiya in mutanen nan ba su tsaye da adalci da gaskiya ba sai Allah ya ce mi wa anzalnal hadida fihi mi ba'sun shadid sai muka sauko bakin karhe kaga bakin karhe fihi ba'sun shadid a cikin shi akwai wani irin karfi in sun ki tsaye da adalci da gaskiya to Allah ya ce mun sabko bakin karhe wanda a cikin shi akwai wani irin karhi ku doki bakin karhen nan ku yi takubai ku yi makamai ku tsaye da adalci da gaskiya Kana Dawud alaihi salam na'am shi annabi Dawud kaga sai Allah ya ce menene Allah subhanahu wataala ya bashi mi sarrafa karhe an gane ko wa alan nalahul hadid an yassare mai karhi yana laulaye karhi da hannuwan shi shi najjar ne an gane ko m- wannan ne Haddad.
haddad ne afwan haddad ne mai wannan ne mai kira ne annabawa duka suna da aikin yi annabawa ba zamna gari banza bane ba annabi Nuhu shi na jihar ne annabi nuhu najjar annabi muhammad dan kasuwa kuma makiyayi dan kasuwa kuma makiyayi to kai kuma wai ka samu wani malami yanzu ya zo ya zauna yana can Allah koro ka ga bone wallahi wallahi ka ga bone na Umar ya ce ba a san malami a zamna ba na Umar ya samu sai a masallaci ko inda ya ce za a samu suka ce wai wai menene na abdullah samari ne ya samu sun kauro masallaci ya ce mi kuke suka ce na abdullah ya ce kulluna na abdullah duka muna bauta ma ubangiji ya ce wake ci da ku suka ce jira ni na ya ce to ku jira mu wake ci da ku suka ce makwabtanmu ya ce ku jira ni umar ya je nemo bulala mai kyau ya rihe masallaci ya zane su ya ce ku tashi ku je ku a nema samu wadatun turda ya ce sama batta ruwan zinariya walle azurfa ka tashi ka nema an Allah ya baka ya baka kuma kana cikin nema Allah zai iya kawo wanda zai baka kawai Allah ya tilasta shi ya zo ya ma duk sai kuma ka ci gaba da nema kar ka zama kawai ci ma zamna tsaye kar ka zama ci ma zamna tsaye ake cewa ko ne annabawa duka nema suke Allah ya ce wa anzalnal hadida sai muka sabko da bakin karhe fihi ba'sun shadid akwai menene karfi a cikin shi ku sarrafa makamai da ciki takubai misil bom bindiga kartushi in an ki tsaye da adalci ku yaki ya tsaye da adalci a ban kasa yanzu da menene ma ba a yi da ni da bakin karhe karhe komi me ba a yi da shi komi namu motoci ma da shi ake yi shi ne Allah ya ce wa manafi'ul nas kuma da kayan amfani da mutane kayan amfani mun yi mota haka ne ko moto velo ayi o- o- jirgi hantariya ta noma kaza fihi ba'sun shadid komi wa manafi'ul nas da abin da zai yi amfanin mutane shi ne Allah ya ce wa anzalnal hadida kaga a karhe da Allah ya san kuma da gidan biyu ci saboda da- abu biyu Allah ya sauko mana shi na farko mine ne a tsaye da adalci a yi makamai a tsaye da ƙasa ta tsaya kan adalci wai ka san adalcin nan ƙasa ko kafira ce ko kafirai ne in suka tsaye da adalci da gaskiya sai Allah ya kama masu ƙasa ko san fursan musulmai ne aka sa zalunci da rashin gaskiya sai Allah ya narkar da su wannan ƙa'ida Allah ce abin ƙasa wa manafi'u linnas da kuma amfani da mutane an gane ko duk wani kayan amfanin mu yanzu karhe abu abu nawa muke amfani da shi ba mu ba mu iya kirga su ba mu iya kirga su hatta da wannan ginin da muke ciki cikin ikon Allah ba dan an saka rahuna ba da yake nan da haka wata iska mai kyau yanzu zai rukuyi ko sujada zai wallahi bare bare saman ma daidai ka gane sai da filiye filiye da suke rike da eh, ka ga saman dal ne dal kuma sai da filiye ko ka zubo su minti shi kadai babu babu karahuna karhi fihi ba'sun shadidu wa manafi'u linnas an gane ko tare da amfani ga mutane sai Allah ya ce mi liya'lama Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib dan Allah ya san a cikin kuwane ne zai taimaka ma Allah da manzannin shi a halin fake ta kowane hali kake ka taimaka ma addinin Allah ka tsaye da adalci ka tsaye da gaskiya a duk inda kake kuma ka taimaka ma addinin Allah da manzo Allah yana son ya san haka wallahu qawiyyun aziz Allah ba taimakon ku yake nema ba sharaba ku ne yake saboda shi Allah mai menene mai karhi ne magwayi ba wanda ya gagara Allah ba wanda ya Allah karhi ya ne suka ce man ashaddu minna quwwa suka zo su da suka san suna kwakware duwatsu suna yin gida sai suka ce mi samudawa ai wai ya wane ne ya fi mu karhi salihu ko ya salihu man ashaddu minna quwwa wa yahi mu karhi awalam yarawna awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa shin wai ba su gani Allah da ya halice su bai fi su karhi ba arsalna alaihi Allah da ya tashi da Allah ya tashi hikimar Allah duk iskar da ake zaka ga iska ta ɗauki shanu ko azaba ta iska aksari ta ɗauki mi ta ɗauki manyan abubuwa sai kaga mutum bai tashi ba amma su da suke jin ƙarhe su sai Allah ya turo masa iska ta dinga ɗaukar su sai ta ɗoka sai ta ɗoke su sun zo bakin gari suna neman mi fada sai a ɗoke su a je a yi mi a a sha su nakhlin kawiya sai a maida su kamar kututturin da biyu da a masu dashen mi makauniya sai a tasa su kan a ƙasa kawahuwa a sama ka annahum a a sha su nakhlin kawiya kamar kututturin na dabido fa hal tara lahum min baqiya kaga wanda ya saura daga cikin su fa hal tara lahum min baqiya akwai wanda ya saura daga cikin su awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ba abin da yake gagara Allah wallahu qawiyyun aziz shine mai karfi mabuwayi na ya kamata mu tsaya na'am inna Allah kawiyun qawiyyun aziz Allah shine mai karhi lalle ka sani Allah shine mai karhi mabuwayi nan ya kamata mu tsaya fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma karamci ilimi ne na'am wanda kai ka masho ka koya mashi abu man sanna sunnatan man sanna fil islam sunnatan hasana a falahu mislaha wanda yayi sunna wanda ya koya wani abu mai kyau yana da kwatankwacin ta haka zalika wanda yayi mummuna kwatankwacin ta man dalla ala shay ka fa'ilihi in ka koya akai wani abu kamar wanda yayi shi ne na alkhairi ko na sharri wallahu ta'ala alam Allah mana gafara, Allah biya mana bukatunmu, Allah karbi azuminmu, Allah karbi ibadodinmu, Allah ya sare mana al'amuranmu, Allah mana buɗi a cikin kasuwancinmu da ayyukanmu, Allah muna roƙonka don girman zatinka, Allah ka biya mana bukatunmu, Allah ka yi sare mana al'amuranmu, Allah ka yi sare mana al'amuranmu, Allah ka auratar da gwararenmu, Allah ka auratar da samarinmu, Allah ka auratar da ‘yan mata, Allah ka auratar da su, Allah ka zamnar da mu lafiya masu aure daga cikinmu, masu neman ƙari Allah ka yassare masu su ƙara Allah ka yassare masu su ƙara Allah ka biya mana bukatunmu gaba daya Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin rabbana qad hawaijna wa hawaij kullu man awsayna bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin wa qad hawaij kullu man lahu haqqun an nadwaluhu ya arhamar rahimin Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina warhamna ba'dahum wa ashurna ma'ahum ma'a nabiyina wa siddiqina wa shahada wa salihin fi jannatika jannatin na'im على سور متقابلين برحمتك يا واحد القهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته